نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar mu a markaz ahalin suna da jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 24 ga wata na safar kai laraba ce ce laraba 24 ga watan safar hijira shekarar 1441 wanda ya dace da 23 ga watan goma shekara 2019 yau insha Allah za mu yi littafi muna cikin littafin mota ta imam malik yau za mu yi darasi na 21 darasi na 21 cikin mota ta imam malik a kayan muhara ganin duk da lokaci ya huce na masa'alar da tsohuwar al'ada ta jahiliya har yau tana yawo cikin musulmi don yawan amin tambayoyi masu yawan gaskitin jiya masa'ala larabgini larabgini ko larabgini ko? gini babba ne ko? babba ko karmi ne? karama? karama laraba? mu dai abinda tun muna yara ake cewa a wannan laraba ta ƙarshen wata ba a wanka ba a wanki ba a bulaguro kuma can da ta ake ba a bulaguro ko tsuntsuyo bulaguro bai dawowa lokacin duniya tana karama kayan sadarwa ya baka labarin wani gari abinda ake a wani gari ta ake tsuntsu ma bulaguro bai dawowa to kaga da yanzu ta yi jirgin sama ma kai dubu na kullum yawo ke yau ma yawo kaji ma hatsari a yau jirgin sama su je su dawo bus tsaya ba kin da gaba za ka gano ƙaryar magana to an ta tsuntsuwa mai zai na gaji sama da mota an taba ta rana a duniya da ba abu lagoro a jiki ko a mota ko a inji kaga babu kin da gaba za ka gano maganar shirme ne jahiliya ce jahilci ne da haka dan uwa babu wata rana a musulunci da aka keɓance ba a mata wanka ko wanki ke ma umarnin ranar da ake ma wankan dole ko irin su juma'a kenan maganar cewa larabgini ba a wanka ba wanki jahiliya ce mangaru da ba su da asali cikin addini kusan saba ma akida ta addini babu wata rana na hisa ko sa'ida sa'ida da na hisa abin duk a hannun Allah da nasara rashin nasara da abin hannun Allah in yau ka mutu wani yau aka ahe shi in yau ka kare wani wani yau samu lahiya aka kwashe daga likita yau ka samu arziki yau a wani sata ko yau gobara babu wata rana mai sa'a ko rashin sa'a a duniya wannan canji na rashin aƙida ake dangana ma rana sa'ida ce mai arziki na hisa mara arziki duk wannan jahiliya ta kamata musulmi ya ajiye wannan aƙidu na jahiliya ka sha ma kanka lahiya ka mai da komai a hannun Allah alkhairi kishi alkhairi duka daga Allah suke babu wata rana mai sa ko rashin sa'a Allah taimake mu ya tabbatar da mu kan aƙida ta musulunci da wannan kenan magana wanka na rabbi dushirme ne kurin to duk mai duk shari alheri kenan ba a yi shari shi ne mene to Allah karanta da mu nasan Qur'ani dan da daga shi ne fiya wa ifr kullu amrun hakim dan da daga shi ne ake yin ko ake yin bajet na shekara bajet na shekara ba na da gani ba kullu shi ne mai makura a za mu tashi sabon karatu a darasinmu na 21 na motsa ta imam malik za mu tashi ma ja a fita amin khalfal imam magana yin amin a bayan liman kayan nan musan akan mai muka tashi ƙarshen dai karatunmu na ƙarshe an tattamna ko mun tattamna kan mas'alar karatu a bayan liman abinda muka daddale ƙarshen karatunmu abinda muka tsaya ruwaya ta abu huraira wanda irin dai bangan da suka zo wanda suke ga cewa sai an karanta fatiha ko da a wurin bayyanawa kan mas'alar da annabi sallallahu alaihi wasallam iya salla wani ya karatu a bayan shi yace kadda ɗayan ku ya karatu a bayana sai in fatiha tul kitab ce domin babu salla ga wanda ba shi da fatiha wannan yasa masu ganin dole a karanta fatiha a bayan liman suka rike suka ce dole sai an yi karanta fatiha a bayan liman wannan shine babban madogararsu ta rikewa karatun fatiha a bayan liman abinda yake da zai biyo baya madogaranmu babba ta kishiyar wannan hukunci na wannan bangaren masu dole sai an yi na farko dai faɗar alƙur'ani faɗar Allah subhanahu wata'ala wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah ce dana karanta Qur'ani ku shura da ku shuru don a cikin ku ruwaya ta musulun annabi sallallahu alaihi iya cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bi fa idza kabbara fakabbiru fa idza qara'a fa ansitu zuwa kashin bayanin cewa idan iya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa musulun an sanya liman dan ayi koyi da shi na haka in ya kabbara kuma ku yi kabbara in ya yi karatu ku shuru kaga mun gama waccan aya da wannan hadisi madoga ce babba na maganar waccan cewa akwai ruwaya wadda imam malik ya inganta ta afshar sarabin taimiyya hatta sa albani sun tabbatar da ruwayar cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yake da liman kenan kaddara da waccan rike waccan ruwaya da bai da fatiha to annabi zan ya ce mana wanda yake da liman karatun liman karatun shi ne me matsala ka gaba gaba matsala haka daga cikin madogara wannan ruwaya ta karshe ta Abu Huraira cewa irin wancan abin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ayi karatu a bayan shi sai in fatiha ta kitabu ce to Abu Huraira ce hakan ta sake wakana manzana sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana inni aqulu mali unazi yace fantaha an-nasu an al-qira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kadfi zuwa da kashin magana yace da nabi wannan magana me yasa ake jayayya ina hudi ana hudi tabbata daga shi mutane ke da sahabbai suka kai karshen suka wasa karatu tare da manzon sallallahu alaihi wasallam inda yake bayyana karatu tun da karan wannan shine babban madogara kaga can dai maganar gaskiya duk da malamai gabata sai mu gano kan maganar haka idan ka huskance su da wancan aya ko wancan hadisi wasu za su kama ka inda liman ke shuru bayan fatiha to shi abu ne sananne akwai ruwaya da aka kawo manzana sallallahu salama yana shuru bayan kabbara ta harama da bayan karatun fatiha da bayan karatu ruwaya wadda ta kawo yin sakata bayan karatun fatiha ba ta da inganci kwata-kwata ba ta inganta ba abin da ya inganta karatu a bayan liman inda yake bayan karatu gaba iya shuru kuma ita ma shirin sakata ce kaɗan nan matsala cikin masu karanta littafi bayan wannan ruwaya ta ina yin sakata ba da qira'a sai Imam Tahawi ne kace ara shi wannan shuru da ya kawo ta yace iya ga an yi ta dan mamu ya karanta Fatiha kai da suke dokan ruwayar hadisin ci shi wani malami ba matabi ba cikin malaman hadisi na baya baya shine ya kawo wannan jumlan iyaga wannan shiru da manzo Allah yake yi bayan Fatiha iyaga dan ma musu karanta Fatiha na daidai ruwayar ba ta da inganci kuma shi ba ta manzo a ta shi ne yace iyaga haka naka anwa ina ga bin baz rahimahullah ko sami anna samin suna cikin masu ganin karanta Fatiha to ya za a yi da waccan aya ya ina za a karanta karatun Qur'ani ya ce bayan shuru da liman ki tuta ai wannan shi bata bata bata inganci ta ai bata inganci ya ce bangaren islamin ruwa bata inganci shi kai ta bata inganci ruwa ita shirin da ta kawo bayan fata ya ce bata inganci amma ce haka da ma ko iya bayyana dole ayi kaji shi fahimtar shi Allah gafarta musu a takaice gaskiyar magana mu dai muna kan wannan hujjoji cewa wanda ke bin liman koren karatun liman karatun shi ne abinda yake ibada shi kamar da albani da mawallah ke cewa kai mai bin liman ibadarka wannan shoran shi ibadar ka shurara shi ne ibadarka inda yake bayyanawa inda bai bayyanawa kai ma yake naka wallahu a'lam wannan shine karshen karatun na sati da ya gabata yanzu sai ma ja'a fi ta'amin khalfa al-imam maganar abin da ya zo na yin amin a bayan liman ƙarshe in ya kawo gairin magadubi alaihim waladdallin amin to a wajen aminkin ne kai mamu yaya za ka yi abin da sannan ne ba yana haɗi ba mu a abin da ya shahara cikin malikiya na ɗaya liman bai bayanar da amu kuma an ce mamu ba zai yi ta ba inda ake bayyana asirtawa ne za a yi amma mamu ko liman ba mai yin ta a wajen da ake bayyana haka yake cikin mazhaba ta malikiya yawan shi wani sha bayani anan kan cewa mutane ba sa bambasa ganowa in me suka gani a cikin littattafai na malikiya ya su ɗoka kurin wani magana ta imam malik shi za a ta bala'i a ta rigima iya kamar kasukin malik ne ma manganu da yawa da yawan gaske ba su da alaka da imam malik sai ma imam malik ya yi inkarin haka to amma wani cikin mabiyan mazhabal iya ga iya da wata madogara da suna aiki kuma ba su aiki da ra'ayi shi iya ga da wata madogarar shi ya ta sa sai rike waccan hujja tashi ya bar ta imam malik ma ba dama imam malik bane ba yau duk abin da a cikin mazhabata malikiya ko risala ko iziya misali ko mutasali kuma mutasali ya shaka hujja ya shaka hujja ga almajiri zai gane mazhabar ba ta ma malik bace kadai ba zaka tawilatun aqwalun taraddudun cikin mutasali an kai an kawo dan babu nasi wajen yan harko in an ba suke magana tawilatun cikin madawana ta sunun ibnu qasim ashab maganu gaba da mana malik ba su da alaka da malik maganu da yawa shi zaka san bambancin fatawa kan mas'ala guda ta haka nan za mu ga meye wannan mas'ala ta amin a bayan liman haddathani yahya an malik an ibn shihab an sa'id ibn musayyab wa abi salmah ibn abd الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين abin da yake wannan ruwaya ta malik daga ibn shahab az-zuhri shi masa wannan hanya ta hanya biyu daga abu salama da sa'id ibn musayyib da zai bayyana malaman tabi'ai sun ba shi labari cewa abu hurairah ke bada labari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ammana al-imam fa aminu idan liman ya ce amin kuma ku ce amin in bai bayyana ba kun ji kaga ba ku rugo wannan lafazi ke sai yake gaya maka fa'idar yin amin tare da liman ko bayan ta liman sai ce faman wafaka ta aminu ta aminar mala'ika duk wanda aminkin shi ta yi daidai da ta mala'iku wafirar lahu ma ta ƙaddama min zambi za a gafarta mishi abin da ya gabatar na zunubin shi wannan fa'ida ta yin amin bayan liman ibn shahar zuhuri ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam iya cewa amin wannan hadisi da makare magama da nabi don yi bayanin kan masala yau na ruwa ta gabata bayan imam malik dama san ta inganta a nan haka imam bukhari haka muslim sun kawo ruwaya kina hadisi ne muttafaqun alai bayan kuma dama imam malik ya kawo shi sai na biyu wa haddathani an malik an sumay maula abi bakar an مولى أبي بكر أنا أبي أنا أبي سعد السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه domin wanda amin maganar shi ta zo daidai da ta mala'iku za a gafarta mishi abin da ya riga ya gabatar na zunuban shi wannan magana bi mamalaka ya kawo ta ita ce asalin maganganun malamai wasu suna ture imam bai cewa ma'ana mai yaka cewa mamu bai cewa amin bayan kamar ta liman kenan ba magana ta liman sai su ce a nan kenan da aka ce ilimin ya ce ghairu maghdubi alaihim za ku ce amin kenan nan ba wurin bayyanawa bane ba za ka iya yi amma ba wurin bayyanawa ba a gama maganganun guda biyu cewa anan an gwaɗi ne maganar cewa bayan a ina ake amin ana amin bayan ƙarshen fatiha aka gama kuma ku ce amin waccan ruwa ta farko tana karantar da kai daga ina kai taka kake yi masu abu ne sananne komi na mamu me yanzu zaka cewa innama ju'ila da imamu li yutamma bi an sanya liman daman dan ayi koyi da shi kenan nan can an karantar da kai inda zaka taka bayan liman yayi kai zaka yi nan bai ture a ce ba ka yi ba kuma idan nan idan nan ba a ji ba me ke cewa a ina ake yanta ta amuri in ya ce amin ku ce amin wannan maganganu sai masu hujja a yi da karara bayan wani zali liman me aka kamar da albani cikin sabata na albani da ya ka masala a ina za mu samu dacewa da wannan samun wannan gafara ta cewa wanda aminkin shi ta yi daidai da ta mala'iku ana gafarta mishi abin da ya riga yi na laifi to ya za a bin samu wafaka ya ce kenan liman in ya ware amin kahin ya jiri ku ya buɗe kuta ku a nan kun haɗe da liman da mamu da mala'iku ta haɗe amma liman zai fara kahin ya jiri ya ku ɗoka kamar da yake cikin kusa na albani ka musu ala ce a yau mai yawa ganin matsalar wasu ma wasu limaman ba sa bayanar da ami to yace masu yin ma haika ce abin da samu na abu na aikace yace hatta makka da madina yace idan ka bi sallah zaka ji daga liman ya ce ghayr maghdubi alaihim wa dhalli iya dare wasa ta ami yace ba har saba sunna ba haka bane ba bukku hara abin heliman ya fa su da ja ka yi mai zire a sun ɗauka abi ke na haidai liman ya biyu bayansu haka yake wanda yawa ta an ka samu mutane wuri da yawa an kanar mutane suna hara abin bayan wani dolikin imam ya ce wannan ya saba ma sunna za ku yi amin kinku bayan ya dire wani dolin ya wara amin ka hanyar dire ya ku ɗauka na an samu wafaka samun fadala ta samun gafara ta mala'iku wannan duk da akwai nan da ta da shahara ta da sara ta ibn abi zaid cikin misala ibn abi zaid ya kawo da masala amma ka dauki misalin dalala mai sharhin wannan littafin nake ba masabin san zuciya bane ba ya kawo hujjoji irin wannan hujjoji makaranta na magana cewa babu wani abu da yana neman iya ce amin annabi iya amin kuma ya bayyana haikar ruwa cewa idan annabi ya ce amin ya daga murya ma mu suka ce amin ta hal masallaci ya dauka mata gumza gumza kin amin kuma da ba maliki akan maliki ya yi sharin da arzuta haka nan ka baka kanka matsala kurin ami ka liman kurin ka bayyana da ami mamun kuma su bayyana da ita ya cikin shi'ar na addini kuma a sallah haka ake samun wannan fadala ta ami samun gafara ta mala'iku gafara ta Allah kai wannan shine hatta mazalkani da kama magana cewa an samu ruwaya daga ibn qasim ta cewa imam malik ya ce imam bayin amina inda yake bayyanawa ya ce kai turuwa ma an ce ma gaba da mace duka ba a mangin wajen ma to ya ce amma ga duka imam malik yanzu kafin imam malik ya kawo kuma ce haka almajin malik almadinu suka tare malik tsara da malik a madina duk yan madina almajin malik ruwa da suka kawo kenan malik ya tabbatar da yin amin a inda liman ke bayyanawa kuma gashi abin da kai malik ta yi shi a rubuce haka kenan za mu ba da ƙarfin gwiwa ƙarfin madogara kan abin da ta a wannan ruwayoyi ko ta bada ruwayoyin gaba da wacce da waccan ko ce bayan ma malika ya kawo bukhari ya kawo su musulun kawo su ta wannan ruwa guda biyu gaba daya ko ce mutum kana da yin hadis sai wa haddathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه أبو رجب الله أن رواية cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala ahadukum amin sannan in wa'illa magana ami ya dace da daga irin kira hafs da warsh wajen madda a ƙabiyon da aka ce ta wajen ta mai aka ce wajen madar badal ana kawo wannan amin imma cewa a ja a kira warsh daga jami'in amintattun ja hamadu ta harkata hafsuna mata harkatai ala kulli hal akwai kuskuren da yake wakana cewa amin akwai masu kurin amin ba amin akalla amin dole kamar harkatan akalla amin amma wajen ja wannan an san madda ta karshe ta arziki sukun ana janta har zuwa su ta harkata amin wannan ba matsala amma maganar amin ba ta so ba imma amin ba laifi bane ba amma amin babu hakan nan da abin da yake cewa idan ya ce idza qala ahadukum amin in ɗayan ku amin wa qatil mala'ikatu fi sama amin mala'iku a sama su ma suna ce amin idan wannan aminkin ta da ta mala'iku fawafaqat ihdahumul ukhra sai daya ta dace suka yi tarayya da dayar kenan ta mala'iku ta ku dan suka samu muwafaqa ghufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta ma mutum abin da ya riga yayi na zunuban shi wannan shine ita wannan ruwaya duka ne gaba daya mutafan alayhi ba imam malik shi ma dai bukhari musulun ka ruwaye mutafan alayhi bayan imam malik sai wa haddathani an malik an sumay mawla abi bakr an abi an abi salih saman an abi hurayra anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami'a allah liman hamida فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق, من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه yace abubuwa ke ban labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamida ilimin yace sami'a Allahu liman hamida faqulu kuma muku ce Allahumma rabbana lakal hamd nan shi mana akwai sakanganu akan mas'alar kenan wannan shine jigo da ya shahara a malikiya an raba aikin mamu da na liman liman zai ce sami allahu liman hamida mamu su ce rabbana walakal hamd wala rabbana walakal hamd wannan mas'ala ce fa'inta ce kan wannan nasi da mun karanta kamar na ga albani cikin wannan tsatsalaskin da aka sai namun nauyi hatta irin imam sudi duk ta musamman kan wannan imam sudi ta shi ta sami ne shi imam sudi suna kawo hujjoji hatta irin su usaimi na yanzu wannan kan wannan mas'ala wannan ba hujja bace ba ta rabawa liman aiki saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam magana ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli nan manzon ce ku yi sallah kamar yana kuka ga ina sallah ki yanda manzon Allah ke yin sallah haka za mu yi ta cewa araba ya tabbata a sunnoni hadisi ingantattu manzon Allah shine liman yana yin sami Allah liman hamida lokacin tasawa daga rukuni anan ke ta in ya bai ga tsaye sai ce Allahumma rabbana wa lakal hamd to yaushe za a raba yace to kenan in aka yi haka shi manzo Allah sallallahu alaihi iya tashi ta tabi tabi da ibn Ahmad to kace ma to shi ba mu da bin tashi in ya tashi me zai bayan tashi kenan kai ka daukewa ma mu wani azkar imma na tashi imma na bayan meki shi wannan sallallahu alaihi wasallam bi akwai zikirin tashi sami Allahu liman hamida in ya meke rabbana lakal hamd ko ya ƙara hamdan kasiran sai mun barkar fi ko wannan shine abin da yake aikace haka suke ce gaskiyar magana ta wannan hadisi kamar da ma wannan wuki cewa me ya kawo to wannan magana da ya ce in liman ya ce kamar kuka da barakal hamdu ya ce me yasa imam nan wuki ce anan wani abu ne cewa manzala yana daga murya ta sami Allahu liman hamida ba kamar yadda yake daga bayan ya meke da bayan meke ba sai rawa kanta sai kenan dan ya tsananta su da tabbacin kalmar rabbana lakal hamd haka imamu nawawi ke cewa imam suudi da tayi musamman yayi kawo wannan hujjoji na madogara babu rabu tsakanin liman liman da mamu kowa zai wade ta illa an san akwai mushkila a yanzu inda ake samun ladanai an saba a ce kenan ya ga an samu matsala ko rigima tsakanin abu to ai shi da mamu ne bai bayyanar da azkar kin shi ko tashi ko dagowa inda liman ya zamanto kenan ya samu matsala bai daga murya ko mai daga murya to nan kaga bai hana liman lanan kin wadai ta wannan aboye ya bayyana da wancan da a sauti mai daga a bayyane ko amma da bai dauke mai ta kuma inda aka fahimci abin ba wani matsala komi ka wani inda wanda kai ma ka wani wannan shi ne shi ne matsalar da ake raba tsakanin liman da mamu a nan sallar sallar shi da bai rabawa duka biyu ke yi iya tasarwa da sami Allah liman hamida in ya mege ya ce rabbana wa lakal hamd kuma rabbana wa lakal hamd lafazi yau da kan sifat talatin da min albani ya kawo duka lafazin ko ne da ko rigima wajen su malamai kan shin akwai za a ce kun rabbana wa lakal hamd ko ko rabbana lakal hamd ko ƙarin wani alamar da wani karam alamar akwai ta kuma bita shi da mahimmancin sabata zaka na albani rahimahullah mahimmancin shi a cikin tawai sada duka wanda aka yi shi irin masalin zuwa masalar duk inda ruwa ya ci kan masalar ya kawo ta bai kama hadisi guda kuma sun fasalla ta annabi ya kama magana guda dan yawa tan gwada ba ta bace ba duk abin da yake in kalma ce dan addu'a ce dan wani aiki ne kowanne inda ya tabbata sunna tabbata zai kama yace ko yace mata yace a hayadan annabi wani lokaci annabi iya kaza wani lokaci wani ya kanta ce ba a yi wancan da gani an gaba sun fasar da annabi da annabi kaza to wani ilmi sabanin shi yace ba ba a yi to shi mun mutane tayin in dai abin ya tabbata duk inda yake zai kawo shi sai kai ya fasa da nan akwai kaza in ma addu'a ce ba mun ci nafasin addu'a sai ka maka ya sama ya zama alama a wakil a wani wuri akwai wannan wani wuri babu wannan haka yake ko addu'a ce ya kawo sai ya kawo duk in ta zo ko akwai mutum nafasin ya kama din jiki to a can ya ga dole ko da ce tabbata akwai allahumma rabbana wa lakal hamd ya tabbata allahumma rabbana lakal hamd ya tabbata rabbana lakal hamd ta tabbata ko lakal hamd ko ne tabbata kin ba wani matsala da wanda mutun yi ba mu mushkila kan shi ta su kayan abun nan gama ababan an samu rigima ko sabani tsakanin malamai akwai wauki ma shi akwai wauki ma wannan waukin babu ta wani sai akwai waukin ko ne akwai ko ne tabbata nan dai cewa kenan in liman ya ce rabban in ya ce sami Allah liman amina ku ce rabbana lakal hamdu lafazin da ya kana shi ma yake cewa innahu man wafaqa qawluhu qawla malaikati ghufira lahu ma taqaddama dhanbi kenan in wanda maganar shi ta yi daidai da ta mala'iku kenan da addu'a da kai mala'iku suna yi magana kenan mala'iku in taka ta yi ka ta yi da tasu ana gafarta maka abin da ya gabata na laifinka sai na ne sai al'amal bitrus ba daɗi ba jin abin matsala samun haka nan ko ka rubutu haka yi mun tsaye ba mu kuli ba jinka me magana ka takaice to dan haka ba bayan amana an ka kai bakin ka masauci ba tsaci me ji a radio bai mutare bai ji ko an shiru ba da ba haka nan kenan ko ka zo nan kai magana ko a baka mikoro bai a takaice magana amin yake so kawo magana amin liman in yace amin an ce kahin ya dire amin kai ma mamu ya ka doka ya ku ida tare shi magana amin amin iya harawa a hanyar kare kai ma ya hara don ku samu wafaka da taka da talima ko da tambaya in ma haka ce mutum ka takarda don mu haka haka ba da kowa can ya magana ba sa abu da ke ba aji bai tsarin zai bai zuwa daidai ya samu lokaci fari da wanda ba ajin komi ne kowa ba ajin bayanin kowa matsala ce tsarin bai a haƙuri mai san tambaya ya rubuto kawo ke nan karanta kai sai al'amal fi julus fi salah maganar aiki ya ake maganar zama a cikin sallah maganar zama a sallah haddathani yahya an malik an muslim bin abi maryam an ali bin abdurrahman al-ma'awi annahu qala رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبس بالحسبات في صلاة فلما فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة ودع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها كلها وأشار بأسبوعه التي تلبعه ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل shi abinda Ali bin Abdurrahman Ma'awi ke cewa Abdullah bin Umar ya gani Abbas bin Hasaba ina dan wasa ina dan wasa tsakuwa ka a cikin sallah iya dan iya tsakuwa iya dan tsakuwa iya wasa tsakuwa Ibn Umar bin haka ne yace falamman saraftu lokacin da na kare sallah na huta daga sallah yace na hani sai ya hana ni kenan kakkai sai yake ce mishi ne ya ce min istina kama kana rasulun sallallahu alaihi wasallam kai kamar yanda manzon Allah ke yi kike magagantawa ka bar haka amma kai kamar da manzon kamar da manzon sallallahu yake yi fa qultu yana ce mishi kaifa kana rasulun sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah yake yi kashi akwai mishi ya manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam kada zai ki ga mishi kalmar Allah yake kana idza jalasa fi salah manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya zamana a cikin sallah wada'a kaffahu al-yumna ala fakhadhihi al-yumna iya dora tahin hannun shi wannan na dama akan cinye shi ta dama iya dorawa wannan akan cinye dama wa qabada asabi'ahu kullaha yana damtse dukkan yatsu ta hannun gaba daya da bisa gaba daya ya rike su wa ashara bi usbi'i altatali da baham sai ya nuna wannan yatsa mai bin babbar yatsa kuma kuma nuna kenan sai haka da cin kafiya ta tayi akwai haka ka dinke gaba daya ka nuna wannan ka da kibla ko ka yi halaka haka amma dai anan cewa ya rike gaba daya ya nuni da haka wannan kenan ga yadda yi da hannun damar shi na hagun ha ya ce wa za a kafa huliyusara alafasadin huliyusara shi kuma wannan tayan hannu na hagun ya dora shi akan cinyar hagun ya ce haka za ka nufa haka manzan Allah ke sanasa kenan wannan siffa ce ta ya mai kashe akan wasa da hannu don bai san baya zai da shi shi yasa rashin sanin ya ake da hannun ne shi ake dan taɓa taɓa taɓa wannan amma an gaya mai gaji ake a dimke wannan a nuna wannan a ɗora wannan akan wannan shi kenan haka ake yin tafiya ya ce kuma haka manzan Allah ke sallah sanama sai kamar da muka yi bayani cewa dai duka wannan abin da ya inganta ne imam musulma ka bayan imam malik ya karuwa ya ba ta inganta ka imam musulma karuwa ya wa haddasa ne a malik an abdullahi bin dinar annahu sami'a abdullahi bin umar wa salla ila janbihi rajul falamma jalasa rajul fi arba'in tarabba' وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال رجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي abin da yake wannan ruwaya abdullahi bin dinar ce ya ji abdullahi bin umar wataran wasalla ila jambi rajul wani mutum ya yi sallah a gehin abdullahi bin umar wani mutumin falamma dalasar da ya zamna fi arba'in a raka'a ta hudu tarabba tarabba ma tunan shi ake tarabbo gina ya yi zaman samar kute zaman sarki zaman sarki ko ce ya zaman harɗe shi na tarabbo sallah tana zama iri hudu a sallah ana zama hudu a sallah ya tabbata a sallah akwai tarabbu akwai tawaru akwai iftirash akwai alika'a kowanne ya tabbata suna wannan amma kowanne da wurin shi kowanne da wurin shi nan a tarabbu zama ne ake na a haɗa ƙahuwa a haɗa ƙahuwa kan aka haɗa su sai a zamana akan mazamana kan takashi eh a zamana kan takashi a haɗa ƙahuwa damar hagu damar shiga cikin hagu ta harɗe a zama kan takashi shan ce zaman samar kuti wata zaman halde irin kwaya da suna da ban hausa suna ce mace zaman samar haka ce da malami ya kasance da zaman samar kuti ba ko mace a gwargwar zaman halde shi ga shi siffa shi da kurin a zamana kan takashi a hasar kwahuwa damuna buɗe cikin daya ya kasar daya shi ne zaman tarabbu to sai wannan mutumin sai ya zama irin wannan zama wasana da jilai kenan ya haɗa ƙawon shi kenan ilimke su ilimci ƙawon shi zama kan ta kashe shi falon man sarfa abdullahi aba zalik alai da abdullahi bin umar da ya ƙare sallah sai aibanta abin da wannan bawan allah ya yi mai sadaka faƙala rajul sai mai da mai amsa fa innaka tafa'alu zalikai ma kana yi faƙala abdullahi bin umar fa inni ashtaki ni kuna lahiya ne kuma shi ne ake magana muka ajiya maganar ƙaunar ma'ar ce don aka ce annabi ya ce kaza ya aikata kaza salasalam kenan ana gabatar da kawai asiri don aiki ya kan yi akwai dalilin wannan akwai uzuri ko buntura daban kaga zai abdul alabin umar wani ne ya wani aiki ya mai faɗa mai zana kakar shi kai magana yi wajen lalle kuma ya kai yi amma shi akwai uzuri dalilin ba shi da lahiya ya tsaye da babban jiki a wajen suka ɗaukar shi shi ta kiran wani zama kenan kuma da kai cikin sunna a tarabu ana zaman tarabu zaman haɗe inda mutum iya sala mashi lahiya sabba sala zaman lahiya bai zaman tahiya in za ka baka a baka sala a tsaye to baka zaman tahiya kai sallah ya kai zaman haɗe shine misalin tsayuwarka in ka zama harɗe in za ka yi in iyaye waka ce sujada kenan dan kai rukuyi ka dan sunkuya an ka taso sai ka warware ka je ka yi sujada dan ba a yin ta gaba da zamane sai inda baiwa sujada shi za a yi duka ishara ya a yi rukuyi in za a rukuyi sujada ya ƙara ƙasa da yawa amma inda za ka yi sujada dole ka warware kan wannan tambihi ga masu sallah a kujera sun sallar larabawa suke saudiya za ka mutum ya zo ta tsagila kafa a shigo masallaci ya zo ya zama dangar kan kujera ai ya kare kan kujera wannan kuskure ne malamai sun sha bayana ta har mutum ta bayani ma ya zama to kamar jiki gurin abin da kace in hadda uzuri wanda ya hana baka iya dogon tsayuwa zaka tsaya inda kan sai ka zama ba shi ba da kai ka zama ba lai bane ba amma ko ka zama kan kujera idan an zo ruku'i zaka tashi kai ruku'i kana ruku'i inda ka tashi dole kai tsaye kai ruku'i kuma kai ruku'i baka zama akan akan kujera ya kai haka kujera ba ai ba sallah ga wani akan kujera sai inda bai yi wani a sujada kenan an haka zo ruku'i zaka kai ruku'i na kowa an haka sujada sai ka bar kujera ka je ka yi sujada irin na kowa amma ka ce idan da gangan kana zamane baka je baka sallah da rukuni ka bari ba ta da wani uzurin ba iya wani in ba iya da ake sallah ne na kwaye suna ta bayan na gaba na mai suna bayanin bayanin a abin ya yi wa saudiya gaskiya to ko anan kai sallah kan kujera duk abin da ke wai ka yi shi abin da baka iya yin haka ɗauke maka baka dogon tsayuwa ko bai ka kai kushin kasa wannan shine ka kai ta a kujera ko a zamani abin da yayi ba ka yi irin wannan zama na tarabbu in yayi wa shi yayi ka yi zaman harɗe shi misali siffa sallaka siffa tsayuwa ta mara lahiya zaman harɗe ake shi na tarabbu zaman iftirash ka zamana a kan ƙawa ta hagun ka kawo ƙawar dama shi ne iftirash shi kuma zaman ana yin shi a wuri biyu ka ana yin shi tsakanin an kai su su jira ta farko za ka yi ta biyu ke tsakanin su jira guda biyu ake yin shi ana yin tsakanin su jira guda biyu ake yin shi ko kuwa ka yi shi a tahiya inda yake sallah mai zama biyu a zaman farko ko ku sallah mai zama daya na yake ma'amanin sa samun saɓar wasu ce a tun sallah ce mai zama daya a yi tawarru ko su ce a yi tsirash nan da akwai saɓani kama a bayarin ce da zaman iftirash zaman kan tsawon hagu a raka abin sallah mai raka abin kamar sai asuba ko zama filaka kenan ana zaman iftirash da baka kawata hagu tsakanin su jina guda biyu ko a tahiyar farko ko sallah mai zama daya na ce zama a kakawa ta abu ya a tawo amerika alika'a alika'a zama kan diddigi kan diddigi wani ana yin shi a wuri guda tsakanin su shida guda biyu kuna tsakanin su shida guda biyu ake shi ba a yi shi a tahiyar zaman diddigi hidima wuri a matsaka wannan akwai garuwa in dai akwai wuri ba mutum ya limanci ya yi shi a ba a zaman diddige a kan tahiya ko cici sai sun cika suna abi dawud sai baya bai na musamman ya alika bayan sajada ta yi suna cikin suna abi dawud alika ana yin shi tsakan su jiri guda da ke shi an kai su da tarko kayan kai ta biyu wani ɗan koma da ke a zamna a nan ko ka yi iftirai ko ka yi alika kana dama ka yi kowanne amma ba a yin shi a wajen tahiya kuma akwai masu inkarin shi an jan sabanin wata ruwa ya ce rashin fahimtar magana ga wannan suka sai musulun akwai ruwa ta an sabin malik wani mai tambaya mai magana iqa ya ce su a duk iqa ce suna ce ta baban kasan a iqa yake suna kan gwiwa kan da duk ya ce kuma na ce lahi da ce a suna baban kasan ce abdullahi bin abbas ne suna baban kasan annabi iya irin wannan zama na kan diddigi amma ta ai bayanin iyayen shi tsakanin su guda biyu in yi suka tarko kayan tabi a nake shi shi ne alƙa zama a kan diddigi sai a tawaru zama a kan ta kashe ɓangaren hagu ka kawo ƙauka ta dama ka so ka ƙauka ta gudun ƙasanta ka zama kan ta kashe ka ɓangaren hagu shi ne a tawaru to shi wani ana yin shi inda yake sallah mai zama biyu nan sallallahu alaihi ya yi zaman farko ya iftara shi a zama na biyu ya yi irin wannan zama a kan kawata ɓangaren hagu wanda wannan jira fi malikiya suna kawo dukkan za ta yi ƙarshe shi za a yi wallah alam to kinan yanzu ne muna magana tarabbu kinan shi abdullahi bin umar ya haka dan bashi lahiya sai irin irin wannan sallah ta haɗe ƙahuwa kashi kuma mutum ya koyi da shi wannan aka samu sai ka hujjar kullum ka yaki da aka ce da ruwa ya ko sabi na ko yaki da abin da aka ce kai wannan akwai da ilili kaga shi ya ga wani mara yaki da shi amma ibnu umar mai karantar da shi ga abin da ga abin da ke sunna ke ba dan shi yayi ba da zama ta hujja yanzu mun haka da yawa ma misali mutum bai lahiya akwai zaman da bai iya kan tayya kenan kai aiki kun da abin da ya tabbata a sunna wa haddathani an malik an sarqat bin yasar an al-mughira bin ana mughira bin bin hakim annahu ra'a abdullah bin umar yarju fi fi sajdatayn fi salat yarju fi sajdatayn fi salat ala sudul qadamai falamma sarf zakar lahu dhalik faqal ya ce falamman sarraf zakara lahu dalik faƙal ina laisat sunna laisat sun sunta sala wa ina ma a fa'alu haza min ajal an ne a shitaki wannan abinda yake so ya bayani wani ya ga abdullahi bin umar a raka'a biyu sai ma sai ta kama in ne yake nan raka'a biyu zama da yake yi iya zama akan irin wata siffa ta tarabu kenan akan abin farkon kwakwawo shi kenan nan kan diddige ne kan diddige da ya kare ya ce don kenan wajen kuma ya kuma zama kayan ta shi iya da matsala ta an ci iya da babban jiki iya da babban jiki ne iya da babban jiki ibn umar iya an ce iya da babban mutum iya da iya da na yake cewa iya da iya da baka ce girman jiki iba kenan da wannan sallah eh zamana kenan kan yake ce kan kan kawawon shi yake ce kan kawawon shi da ya haka sai ya ce mishi wannan ba sunna bace ba ta sallah kenan aka isa kaida amma nayi ne dan lahiya kenan ba aka zama zama lahiya iya lahiya bai bai zama sallah zama ne na mara lahiya kuma suka ci kurin ba a zaman tarabu in mutum ya lahiya shi da sai in baka lahiya ne kenan ni ma na yi ne don mara lahiya kenan ba sunna bace ta zama ba ka ka hujja kenan ka ci haka ake zaman tayya ta warko misali kai akan darura ne kurin وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في صلاة إذا جلس إذا جلس ففعلته أنا يومئذ حديثة فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنسب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت قلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلان لا تحملان لا تحملان يجي abin da ya wakana shi abdullahi ɗan abdullahi bin umar yake ba abdullahi bin kasim labari cewa annahu kana yara abdullahi bin umar tarba fi sala ya ga abdullahi bin umar kenan baban shi iyayen tarabbu irin wannan zama na kan mazamna ka gama abubuwan ka haka ka zamna a sallah fa fa'altu ni ma he nayi yace na wannan abun wa anna yawma hadithu sin ina yi ne ina da lokacin ina da shi kana kai ina cikin kurciyata na irin wannan zama ni ina cikin kurciyata fa nahani abdullahi sai abdullahi bin umar ya hana shi kakka irin zama kakka irin wannan zama a sallah yace inna ma sunnatu sala abin da yake zama na sunnar sallah an tansiba rajulaka kabiyuna ka kawa kawa ka ta dama ka tattara rajulaka usula ka ka limke ta gun kenan a kasanta kenan ba zama kake ba akan mazamna eh wannan dalilin shi lahiya ne he yace fa qultu lahu hinatan baban nawa fa innaka tafa'al zalika ma kana yi ba ya ce inna rijalai la kana ni ina irin wannan zama wancan na tarabu kahuwa na ba sa doka na ne kan banda iya zama kan kakkawata magana kenan bai zama kan zama iftirash bai yi iya da jiki jika jika ne ya ce sai wa haddasa ni an malik an yi haya bin sa'id an alqasim bin muhammad arahmul julus fi tashahhud فنسب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الايسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يفعل ذلك نا أبن ديك رواية أحمد محمد تياغا متاني أتكين تهيا سي ميكتا fanasabar dalil he kan suka ga ya kawo kawo shi ta dama watana da dalil yusra ya ya limke kawar hagun wajalasa ala wa zikil aisar ya zamna akan takashin shi bangaren hagun wala mai ta bisa alaƙa da mi bai zamana ba akan kan shi su maƙal sai ce a rani haza abdullahi umar abdullahi umar da kanshi ya ga ina haka kuma shi ma baban nashi iyayen haka amma wasu wannan ya tabbata na na tawarruk daban da wancan tarabbu yake ba sunna bane ba amma irin wani zama akwai shi a sallah illa a ina ake yin shi shi maganganun kuma bayani a baya sabanin malamai ana yin shi a dukkan tahiyya ta karshe ko ko sai inda yake da zama biyu a zaman farko ayi iftiraj zama ta kawa ta hagum zama na biyu ayi tawarruk wanda kamar irin su Usaimin za Albani rahimahullah suna rinjayar da kamar da cikin wata musulun annabi sallallahu alaihi wasallam aka ci an samu yayi wannan zama inda aka zo zama biyu da ya sallah da ya zo zaman farko yayi iftirash wannan ya tabbata aikace kuma zama na biyu sai tawarruk ke zama inda ke zama biyu zaman farko yake zama kan kawo ka ta hagu zama na biyu yake zama kan kashin bangaren hagu shine abin da da yayi ƙarfi akan maganar sai yana zama tashi babu a tashi wadda misalata ba to nan magana mai kace tahiyya a yin tahiyya a cikin sallah shi na a tashahud fi sallah a tashahud kenan kalma ce ta tahiyya a tashahud yin tahiyya a sallah wanda farko ma ko baka da lafazin ba iya ɗauke maka wata shubaha masu tsayawa tahiyya bakin salihi kaga salihi na an kaza bakin salihi na ba kai wata ba kai wata shahud dan bakin salihin ba ba a cikin ba ba shahada ciki babu kalma a cikin ta shahadu bakin salihin na kuma ta yi yawo ga gajera ce bakin salihin na to ga ta yayin da take a sallah haddatana yahya an malik ha ha duka sai inganta shi wani naka duka sai kodin sai inganta duka duka yau babu da yi kodaya yau kodai babu da yi kodai duka inganta tuni duka sai yayi ne wasu ba mutafkan alaikum duka sai inganta cewa yin tahiyya a cikin sallah haddathani yahya an malik an ibn shihab an urwa ibn zubair an abdurrahman ibn abd alqari annahu sami'a umar ibn khattab huwa ala al-minbar yu'allimu yu'allimu an-nas at-tashahhud yaqul qulu at-tahiyatu at-tahiyatu lillah at-tahiyatu lillah الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورجل تهيا شهررا لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه kalma cewa abinda yake cewa shi abdurrahman bin abdulkari ya ji umar bin khattab radiyallahu anhu iya kan mimbari iya koyawa mutane yanda ake tahiya sai ya ce na an ce yayar magana ta ta shahara ya yi ta a gaban mutane sahabbai da sauran tabiya a gaban mutane cikin kamun bai ta ya ce ku ce a tahiyatulullah tahiyatulullah kyawawan kalmomi na gaisuwa sun tabbata ga Allah ko sun keɓanta ga Allah azzakiyatu lillah tsarkakakku kuma tsarkake kalmomin tsarkakakku sun tabbata ga Allah na gaisuwa da na ashe da gaisuwa wajen girmamawa at-tayyibatu dadadan kalmomi su ma dai yanzu ya loke nan attahiyatu lillahi ta azzakiyatu lillahi wa tayyibatu ita ma kalmomin dadada ita wa salawatu ya kamata da salawatu da salloli guda biyar duka sun keɓanta ga Allah kana Allah kada yake da ake akan su duk wata kalma mafi kyawu mafi tsarki mafi dadi ta tabbata ga Allah subhanahu wataala yace assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullah hakanan rahamar Allah ta tabbata a gare ka wa barakatu da albarka kina rahama Allah da albarka ta tabbata ga annabi assalamu alaina wa ala ibadillah salihin amincin amincin Allah ya tabbata a gare mu haka ya tabbata akan dukkan bayin Allah na kware na cikin sai bukhari ne wannan sarki cewa duk wanda ya irin wannan kalma ya ma dukkan wani bawa na kware a sama kasa a kame addu'a duk wani bawa kware sama da kasa kame addu'a don ka ce bayan Allah na kware gaba daya ba ke bance kowa ba ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah to wannan zamu ga ke kabonta na wahdahu la sharika lahu fitarwa daban ta kawo kamar da yake cikin surat al albani a wannan lafazin ma akwai lafazin da yazo kan ta Umar kin karin lafazin wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida cewa muhammad sallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wannan ce tahiyya ta Umar bin Khattab wadda ita ce Imam Malik ya ɗauka kina a malikiya wani ita ce tahiya wadda malik ya ɗauka ya zaɓa a cikin sauran tahiyoyi da suka zo wanda ganin cewa mun zo nan kuma za mu shiga ta gaba ta gaba kuma misali yan wata tahiya gaskiyar magana lafazin tahiya daban-daban ya zo akwai ta ibn mas'ud akwai ta abdullahi bin abbas akwai ta aisha amma dai za mu ga insha Allah a ƙarshe a cikin tahiyoyin wacce ce mahi inganci wadda malamai mahi yawa suka zaɓa na hadisi ko na fikiyun kanta wannan iya cikin kenan darasinmu na gaba dangane a yanzu ko da mun ɗoka bin mu shiga za mu giɓi ne man sha Allah za mu tsaye da a nan Allah kafa satin sama sai mu nasa farkon maganar masa'adar ta iya a cikin sallah da wadda take yi wa da irin canji da ya zo na lafazi na assalamu alaika ko assalamu ala nabi Allah kan fata sama insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته